بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب قول الله تعالى يوم تبدل الأرض أليس كذلك؟ وهو كذلك؟ باب فدر الله بدو يكن سركي يوم تبدل الأرض يوم منصوب بماذا؟ إما أن تقول بحسب ما قبلها أو اذكر يوم أو منصوب على الزر يوم تبدل الأرض ranan da za a canza kasa kasa duniya sama da kasa za a canza wannan tsarin da kasa ta duniya duk baki daya ga Kano ga Lagos ga Najeriya ga ko ina za a canza tsarin ba abin da zaka iya ganewa a ciki ba unguwanku ba garinku ba ko ina Allah ya canza tsarin sai shi kadai ya san yaya za a yi ina ya kawo canji daga ina ya kawo wanda na farko ma wa ya kawo shi halicce shi ko to kuma shi ne ya san yadda zai yi da abin shi qala akhbarana amr ibn aun qala anba'ana khalid an daud an ash-sha'bi an masruq qala qultu li aisha masruq ce na tambaye na fada ma aisha radiyallahu anha nace mata ya ummal mu'minina ya ke umul mu'minina a ra'aiki ƙaunar ta'ala ki ba ni labarin fadar Allah madaukakin sarki yau matu baddalul ardu gairar ardi wasamawat wa barazu lillahi alwahidil qahar Allah shine gwani shine kasaitaccen sarki shi ya isa ranan da za a canza rayuwar duniyar nan duk baki daya ba sama ba kasa wanda ka sani duk babu shi an canza wa barazu lillahi jami'a duk wani halitta da ka sani daga karami habbaba ba wanda ya isa ya daga hannunsa ya ce tare duk baki dai kowa zai fito yana tsaye gaban Allah tsirara ba shi da iko ba shi da mulki ba shi da rannan babu komai da aka sani ba makaman nukiliya ba karfi ba duk azzalimai kowa ya mika ba ya rannan ya za ka yi ba ka da abin da za ka yi ba ka sayar da za ka yi ba dama duniya an ba ka iko ne ko ka yi adalci ko ka yi zalunci ka tafiyar da rayuwarka to lahira ba ka da komai Allah shi kadai ke rike da mulkinsa a duniya ya raba ya baka gida ya ba wannan mulki wannan shugaban kasan kaza wannan sarki wannan gwamna ba haka bane ba to ranar lahira sai Allah ya rike duk ba zai ba kowa ba sa'an nan ya tambayi halitta baki daya limanil mulkul yawm لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وبرزوا لله جميعا أين الناس يومئذ aka tambayi nana Aisha malamar tafsiri suka ce to ina mutane suke wannan lokacin rannan ga mutane ga aljanu ga halitta duk baki ne an ce kuma an canza kasar da sama da ko ina an canza to ina suke sai ta ce qalat sai ta ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik tace ni ma na tambayi manzon Allah wannan tambayar da kai mini fa qala sai ce ala sirat kowa na kan sirat kowa da wanda zai shiga aljanna da wanda zai shiga wuta kowa sai ya bi kan sirati sirati din nan tsallake wutan jahannama za a yi Allah ya kiyaye babu fi wurudin nar babin da ya zo na tsallaka wutan jahannama kowa sai wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman an gama da wannan kada ka taba tsammanin akwai inda zaka bi akwai inda za a yi sai ka wuce wajen to yaya ake tsallaka wannan hadari gwargwadon aikinka an fahimta gwargwadon ayyukan kowa baki ɗaya to shine wa zai ba da labari ba wanda zai baka wannan labari sai wanda ya sani sai wanda Allah ya nuna masa qala akhbarana ubaydullah عن إسرائيل عن السدي قال سألت مرة عن قول الله عز وجل ناتم ناتم بمرة فقال الله مرة يكون سركي وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا سورة مريم كنكو فحدثني سيباني لابار يتي أن عبد الله بن مسعود حدثهم يتي عبد الله بن مسعود يا موسى حديثي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah ya ba da labari yadda za a tsallake wannan yadda za a shige wannan wajen mai hatsari din ya za a yi yace yaridun nasu annara thumma yasduruna anha za su wuce su tsallaka bi a'malihim da gwargwadon ayyukansu fa awwaluhum kalamhil barq na farko shiga kaman kiftawa da ganye yana ta ma ina sira a ce ka gode ma Allah ka ci ka gama ina ce ai ka gama thumma karrihi sa'annan nabi kaman iska ta zo da shige da sauri kenan ko thumma ka hudril faras hudril faras jaryul faras kaman gudun doki wanda yazo shi ma kai ingarman doki ya tsallaka da karfin doki ثم كالراكب في رحله سألنا كما كمان وند yake zaure yake yake hayi akan abin hawansa yana da fama dai da fama ثم كشد الرجل سألنا كمان saure namiji mai karfi in yazo zai tsallaka da karfin shi ya zai thumma kamashihi sa'annan kuma wayansu su zo suna wucewa da tafiya sa'annan lokacin zabaniyawa na cikin wutar jahannama da sakat da makata suna mikawa wanda bai yi sa'a ba daga nan ma an ja shi an tafi da shi kenan wayanda kuma suke da ayyukan kirki wajen Allah madaukakin sarki gwargwadon aikinka sai Allah ya baka karfin tsallakawa babu wani babi fi zabhil maut a cikin yanka za a yanka mutuwa a kana duniya karshen abin da za ka yi shine mutuwa to ranar lahira mutuwan kanta yanka ta za a yi don wanda ke aljanna san ba mutuwa wanda ke cikin wuta san ba mutuwa mutuwar babu ita yau an gama da ita Allah ya halicce ta yasa ta yi wayansu abubuwa yanzu babu ita قال أخبرنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'ta bil mauti ka kabshin akbara za a kawo mutuwa fayuqafu bainal jannati wan nari a tsayar tsakanin aljanna da wuta mutuwar fayuqalu sai a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna ja'alana Allahu minhum wa iyyakum fayashra'ibuna wa yanzuruna yashra'ibuna shi kowa ya daga kai yana son ya gani ya ji menene wa yanzuruna wa yuqalu ya ahlan nari a'azana Allahu minan nari wa ahlin nar fayashra'ibuna wa yanzuruna sai kowa ya daga kai kuma yana duba yana me zai me zai faru kuma wa yarawna wa an kajja alfaraju suna ganin cewa watakila in ma'ana an samu taimako kenan tunda ana cikin azaba ko sai a ce me fayuzbahu wa yuqalu sai a yanke mutuwar a yanka sa'an sa ce khuludun wala maut ya ahlul janna khuludun wala maut ya ahlun nar khuludun wala maut a'azana Allahu minan nar babun fi tahzirin nar babin da yazo na ana tsoratar da mutane su ji tsoron wuta su guji wuta ba abin kirki bane ba abar kirki bace عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم yana khutba sai yace anzartukumun nar anzartukumun nar anzartukumun nar ina tsoratar da ku fa wutan jahannama ina yi muku gargadi ku yi hankali da wutan jahannama فما زال يقولها حتى لو كان في مقام هذا لسمعه أهل السوق ya ce manzo Allah na ta maimaitawa da a ce yana sai inda nake sai nan da mutanen kasuwa sun ji shi wa hatta saqatat khamisatun kanat alaihi ala rijlaihi manzo Allah na tai har mayafinsa ko abin nan dinsa ya fadi kasa saboda tsananin muhimman da manzo Allah yana faɗa yana tsoratar da mutane wuta ko babun fi man qala in idza mitu fa ahriquni bin nar babin da yazo na wanda ya fada ma ƴaƴansa in na mutu ku kona ni in na zama na zama gawayi baki ku ku nika ya zama gari ku je inda iska ke kadawa ku sheka ina tafi shikenan ba ni ba azabar Allah eh abinci fahimtarsa kenan ba shi ya ji ba shi ya zo lahira Allah ya miki azaba ba in aka kona shi zama gawayi aka nika gawayin ya zama gari aje aka je inda iska ke kadawa da karfi aka sheke shi haka ya zai zamo ba inda za a gan shi abin da yake faɗa kenan ko قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا النضر ابن شميل قال أخبرنا باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجم الله صلى الله عليه وسلم هنا فداينا تيوا كان عبد من عباد الله وكان لا يدين لله دينا ونباوى cikin bayin Allah ba shi da ibada ba da addini ba bin Allah وإنه لبث حتى ذهب منه أمر وبقي أمر haka ya tafiyar da rayuwarsa banda ya ci abinci banda ya je kaza banda ya je kaza banda duniyarsa ba abin da ke gaban shi fa'alima annahu lam yabta'ir inda Allahi khairan ya san cewa shi bi da ajiye wani abu ba wajen Allah ba shi da wani abin da Allah zai saka mishi da shi ranar lahira to ya zai yi fada banihi faqala sai kira ayansa sai ce musu ayya abin ta'alamuni wani irin uba kuka sanni gari game da ku kalu khairan ya abana suka ce alkhairi ya ubanmu kirki kana kala sai ce inni la ada'u inda ahadin minkum malam huwa minni illa akhadtuhu to dukkan ku wanda na ba ajiyan kuɗi zan karba sai dai da sharadi ɗaya in ku yi min abu ɗaya to kowa zan bar mishi kuɗin da ke wajen shi aw la taf'alunna ma amurukum ko ku yi abin da nake son ku yi duk wanda na yayi abin da nake son yayi zan bar mishi kudin ko da miliyan nawa ne ko biliyan nawa ne amma wanda bai yi ba zan karbe kayana qala fa akhadha minhum mithaqan wa rabbi qala sai alkawari da su kowa ya zo shi amma ana sai ya ce musu to abin da nake so gare ku in na mutu idza mitu fakhuduni fa'aharikuni bin nar kaga ya fara yi makanshi azaba tun daga farko ku ɗauke ni ku ƙona ni da wuta hatta iza kuntu humaman na zama gawai faddukuni sun mazuruni firrihi ku daka ku nika ya zama gari sa'an nan ku je ku sheke shi mai inda iska ke kadawa da karfi shi kenan ba na tafi kenan ba inda za a abin nan قال ففعلوا ذلك به ورب محمد حين مات da ya mutu shi suka yi abin da ya ce su yi faji'a bihi ahsana ma kana qaddu sai da aka gama sai Allah ya ce maka sai ku tattara shi dukkan shi komai da komai sa komai sai aka hada shi duk shikenan gashi ka tashi sai tashi faurida ala rabbihi fa qala ma hamalaka ala nari me ya kai ka yin wannan abin kala hashatuka ya rab yace tsoronka da ji karka yi azabanka kala inni asma'uka la rahiban yace eh ina jin ka kaji tsoro kala fatiba alaihi je ka an gafarta maka kala abu muhammadin yabta'iru ay yadakhiru sallallahu alaihi wa sallam babu ya ce wani babi dakhalatin ra'atun nara fi hirratin imra'atun nakira wata mace wata mata ta shiga wuta menene sababin shiga wutanta fi hirratin saboda mage kyanwa ko to ya aka yi za a ji ko a yansa akwai mace tsakanin mage da mutum ko dan adam ko mage da ɗan adam daraja su ɗaya je wajen Allah eh darajar magi ta kai darajar almajirai talakawa mara masu ji kwanan yunwa wanne ne fi daraja to za mu ga mage da aka yi mata wannan mai Allah ya yi aka yi mishi wannan mai Allah ya yi to ina ga ɗan adam قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي دخلت امرأة النار وتمشي تاشق وتا في هرة سبود السبب ماجي فقيل شاكتي لا أنت أتأمتها وسقيتها ke baki ciyar da ita ba kuma baki shayar da ita ba wala an ji arsaltiha fata akulu min khashashil ardi kuma kika daure ta baki sake ta taje ta ci abincin Allah ba shine sababin shiga wuta sa'an nan kuma wata mace karuwa ta shiga kuka cikin rijiya ta sharuwa ta fito ta koshi ta jika hantarta sai ta ga kare na cin kasa sai ta tausaya ma kariyar kare ko kariya ta koma cikin rijiyar ta ɗebo ruwa ta ba karen saboda tausayi fa'adhala Allahul janna sai Allah ya gafarta mata duk sabon da ta yi saboda tausayin da ta yi sai Allah ce yana fi shi tausayi je ki duk laifinki na gafarta miki laifuka ta za su cutar da Allah ne ba shi sai su je ki an gafarta miki an yafe miki to abin da ke faruwa shine ne wani babban malami aka zauna munakasha manyan malamai ko me wallafi ne yafi girma a wajen Allah ba shi wannan wannan yace kaza wannan yace kaza sai ce a to ku dawo mana qul ya ayyuhal ara'aytakum ku karanta sura ara'ay a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ara'ayta allazi yukazzibu bid-din wane ne ko ka san wane ne su wake karyata addini wake karya yukazzibu biddini karya mana karyata addini daban fa kana yi kuma kana sakaci kana sabo fa daban karyata addini menene hukuncin sa kafirci to wane ne fa zalikal ladhi yad'u al yatima shine wanda ke wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwadaitawa baya taimakawa baya ba da shawara baya ba da umarni a ciyar da miskinai to sa'annan yanzu aka zo fawailun lil musallina allazina hum an salatihim allazina hum yura'una wa yamna'una al ma'una wannan ba karamin laifi bane yana cikin yukazzibu bid-dini eh sura aka ara'aita allazi yukazzibu bid-din ko ka san wane ne yake karyata addini فذلك الذي يدع اليتيم wanda yake tunkuɗe yatimi maraya yake koransu yake fushi da su za su kaza za su kaza za su kaza wannan yatimi din maraya talaka almajiri din kai ka mai da shi haka ba wai haka shi ma yake so ba kai ka mai da shi haka a lokacin da kuma kuke almajirai waɗanda ke jagorancin kasan ba sa ɗebe dukiyar kasa shi sa dukiyar ta wadatu aka duba ku a baku allowance a baku riguna a baku sabulun wanki ku je hutu ku dawo kuka yi karatu kuka kai inda kuke babu wani ɗaya a cikin arewa ko najeriya da bai tara zama almajiri ba eh almajiri almuhajir wanda ya hijira daga garinsu ya zo ƙauyen ya zo ya karatu ya koma ko da tashi kai daga ingila kaje daga kano kaje ingila kai almajiri ne ko da tashi kaje ko ina kai almajiri ne amma aka yi maka gata ba almajiri ba ne bai je ya yi karatu ba ba scholarship ba biya ba ko da iyayensa za su suka biya shi ma almajiri ne to amma almajiri mai gata da rayuwa ta zo ta kawo kansu lokacin da aka gaggama siyasa nan wani ya fito cikin talabijin yana cewa ai lokacin sadara muka muka za mu je hutu sai a bamu kudin kaza kudin kaza kudin kaza a ba da kudin riga kudin abinci kudin menene da menene da aka zo aka sauka gwamnati siyasa ana kame kame wallahi aka ce ya ci kudin state shi kudi kaza na ce to waɗanda suka rika ku su ba su ci kudin ba ya dole ya isa amma ku kun kwashe kudin kun je kun boye to ya za a yi ba dole mutane su bi sa'an nan kuma wannan almajiri da kai gani kare na da shi da shugaban kasa da gwamna da sarki da sanata da dan majalisa da kai da shi duk hakkinku daidai yake a cikin dukiyar kasa arzikin kasa ban ce daidai yana kana bukatar dubu yana bukatar dubu ba a'a sai ta kana bukatar miliyan shi yana bukatar kwandala amma yanda yake hakkin ka da ya baka miliyan din na haka shi ma hakkin shi ne ka bashi kwandala din in baka bayar ba Allah zai tsayar da kai ya tambaye ka an fahimta to sai aka yi aka yi watsi da su za a gan shi cikin datti cikin mai kira shi ka sa yi wanka ka sayi riga mai kyau ka ba shi ci abinci ka gani shi ma dan birni ne shi ma sai ga ya zama dan birni ya yi kyau yana tafiya ya samu abinci ya ci to sai kuka wofintar da su kuka kyale su kuma sai kun kwashe dukiyar kasar kuma me yasa kuke jin haushin su da talaucin su da dattin su kuna kuma jin haushin su me suka ci muku me suka tsare muku me suka barar muku ba abin da suka bar muku shine almajiri ne waye mai da shi almajiri kowa duk wanda ya tashi gare su ko kauyen su ya je wani gari ya karatu shi ma almajiri ne almuhajir kenan yayi hijira daga gare su kauyen su ya je gabas ya haddace alqur'ani ya dawo asalin almajiri kenan to amma kuna ku almajircin da gata an duba ku an dauki dukiyar kasa an duba ku to ku kuma da al'amura ya suka al'amari ya shigo hannunku sai kuka kwashe kuɗin kuka yi laifi biyu kuka ɗebe dukiyar kuka je kuka binne kuka ɓoye dukiya kuma an ci mata mutunci in aka je aka binne ta kuɗi dukiya ana sarrafa ta ne dukiyar da kake da shi biliyan menene da menene je ka bude masana'antar tatiri je ka masana'antar kaza je ka bude masana'antar kaza za ka ka dauki mutane da yawa aiki misali in kana da miliyan goma yanzu ka ce za ka gina gida daga ran da ka ce kana son ka gina gida ka zauna a ciki mai shara mai ɗan ansabe za su samu rabon su mai shara zai samu rabon shi mai dutse mai siminti mai yashi mai gini kowa an gama kenan har ran da aka gama mai dan makulli zai sa ya karbi kuɗi sai an kai karshe tukun a zo kanka a sallama maka abinka mutum nawa suka more suka more dukiyar to dukiyar in ka je ka boye ta ka ci ka ci amanar kasa ka ci amanar al'umma ka ci amanar kowa da kowa to shi yasa wa'annan almajirai ba abin da za ku yi ku magance su sai ku ɗebe dukiyar kasa ku tattara su a saka su ana karantar da su abubuwan da ake ba su ma ba haka suke so ba za a samu haddatan alkur'ani malaman juma'a masu hawan mimbari likitoci lauyoyi masu sayi za a samu komai a ciki bayan shekara biyar kowace shekara za a fitar da kwararru a ciki su suna su zamo alkhairi ga al'umma ba za su zamo kuma abin kiyama kuna tsawata musu ba kana cikin motarka da kai da iyalanka da AC da komai yana cikin zafin rana ba shi da rigan kirki ba shi da abinci da kai kuma kana jin haushin shi me ya kamata ka yi mishi ka tausaya mishi amma kuma yana baka haushi banda shaidan waye yake wannan shakinci yana baka haushi to shine Allah ya ce Allah madauki sarki ya ce ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatima wala yahuddu ala ta'amil miskin sai da aka fara da wannan tuko aka zo sallah da menene da menene in kana son Allah ya fitar da kai a ciki ku gyara musu su ma al'amuransu mutane ne za su girma su zo su ma su zama amfani a ƙasa in ba ku yi haka ba za su girma su zama fitina matsala a ƙasa ku ne sababi Allah zai kyale kun Allah bai san abin da aka yi ba Allah bai san abin da ya ba statin ka bane ka kwashe ka boye ka bar su suka halaka Allah bai sani ba ko shi an zuga Allah an ja hankalin Allah an fada mishi shi an zuga Allah Allah bai sani ba waye ba da arzikin shi ya yi shi haka kuma shi ya yi ka haka ya kawo hakkin sai sadata ya akan ka saboda kai ma ba kai ne farkon ba kai ne farkon da aka haifa arewa ba sai da shugabanni suka zo suka rike kasan ba kana cikin waɗanda suka yi suka taimaka ma har ka zama kai karatu ba to kai lokacin da al'amar ya zo hannunka shi kai ka kwashe kudin ka boye don Allah kana da hankali dai nake nan kai to shi ne yake haifar da duk wannan abin da ake yi kuma ba shi da magani ka yi fushi ka yi kumfan baki za mu ɗebe su duk mu tafi da su a'a babu dokan Najeriya in ma ba ku addinin dokan addinin musulunci babu doka cikin dokokin Najeriya da suka ce waɗannan ba 'yan Najeriya a fitar da su a ji a zubar da shi cikin teku inda za ka ɗebe su ne ka je ka zuba cikin teku su tafi to mai yiwuwa ka samu abin da kake so amma in ka fitar da dubu a statin ka kaje bayan wata biyu sai dubu biyu sun dawo baka sani ko baka sani ba saboda su ma haifafun kasan kuma kasan ta ita suna da hakki a cikin kasan ka cire guda dubu ɗari a statin ka ka je in dai ba za ka je ka jefa su cikin teku ne ruwa ya tafi da su ba ina za ka da su za ka je ka ajiye su wani wuri a cikin najeriya ba bangon duniya za ka su ba bayan kwana uku ko sati uku wata uku ko shekara fiye da haka za su dawo kuma suna ciki kuma kana kallo kuma baka da yadda za ka yi to shi hanyar da ake bi a magance din ba ita ce hanyar da za a iya a magance ba a dawo ka daina zalincin ka ya daina zalincin shi kowa ya daina zalunci a san cewa waɗannan da ake gani din nan su ma 'yan Najeriya ne a Najeriya aka haife su tunda a Najeriya aka haife su ba kai ya je musu a ce dole ne shi inda state su ko inda aka haife su ba suna da 'yanci su zauna duk inda za su zauna yaya za a yi kana da 'yancin ka zauna duk inda za ka zauna amma baka da 'yancin ka yi barna abin da za a ce kenan ba a sun barna to barna kuma wa ya aka yi suka zama mabarnata sakaci da aka yi da al'amarinsu sakaci da aka yi da al'amarinsu da shi yasa abin da yafi sauki yafi lafiya abin da za a yi amfani shi ake yi ba a bata lokaci akan wanda ba shi da amfani ba ko yan an da su guda dubu goma an fita da su za a je da su teku ne yanzu ba ba teku za a kai su yanzu ba ba a cikin najeriya za a bar su ka ba ne ka kai ma wani state in kai kana da hankali kai ba ka son su a state ka shi kaɗai ba ka kai ma wani state shi ma zai ɗebo ko bai ɗebo ba za su zo kai ka tara su dama kai ka tara su mutane ne allah ya halicce su kuma suna da haƙƙi a cikin rayuwa kuma suna girma suna ganin duk abin da ake ciki allah ya kiyaye باب في شدة عذاب أهل النار da fa su ne malamai fa duwan malamai karkashin bishiya kuma da za karatun allo haka ake bature zai kawo wannan shakinci duk baki daya abinda ake basu sai zo ai in ka haddace alkur'ani ma kai ba malami ba ne ba ka da ilimi sai in kaji ka yi firamare to sai sa sai uwarta ta dauke ta ta kai uwar shi ta dauke shi ta kai firamare ya je ya firamare ya sakandare ta yanzu ya iya zama kan teburi da ofis a bashi albashi an je neman albashi ne duk wannan kaskanci fa ya faru da mutumin arewa ina ruwan shi noma ake yi noma ake yi da taraktoci na cana da me aka yi duk Najeriya da me aka gina ta su wayannan mutane ba mutane bane ba aljanu ne ba mutane bane ba ba abin da ya musu zafi abin da ke gaban su shike gaban su suke da shi aka sai aka zo kowa ya zo ba zai iya yin sana'a ba aka je aka aka tattare aka tattaru karkashin siyasa in kana shekara hamsin kana sana'a duke da ka tara da ya shiga siyasa kwana hamsin ya tara fiye da abin da ka tara to waye zai je kuma sai kuka karya kanku ana kallon ku ana yi muku dariya to in ba hanya kuka biyo kuka duba ba ai ba babun fi shiddati azabi ahlin nar babin ne zo na bayanin tsananin azaban yan wuta a azan Allah min nar wa min ahlin nar قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب ابن مقلاس مولى أبي هريرة وكنيته أبو يحيى قال سمعت دراجا أبا السمح يقول سمعت أبا الهيثم يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول مسلسل بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي لا يصلت أهل الكافر في كبره تسعة وتسعون تنينا لا يصلت على الكافر في قبره كو؟ ايه؟ يصلت la yusallatu babu lam to wanne ne yafi karfi yusallatu la yusallatu wallahi za a dora masa alal kafir fi kabrihi tis'atun wa tis'una tinnina za a dora mishi macitinnin wani nau'i ne na macizai maciji ne mai tsananin guba za mu ji abin da manzo Allah ta daga shi kowane kafiri ɗaya za a sami tis'atin wa tis'ina tinnina tanhashuhu wa taldaguhu hatta taquma as-sa'a suna kartansa suna har tashin alkiyama walau anna tinninan walau anna tinninan yace da a ce maciji ɗaya cikin wannan macizai tinnina din nafakha fil ardi ma ambatat khadra da ɗaya zai numfa zai zai huci a doron kasa saboda zafin gubansu da duk komai ya bushe walakin na isnadahu da'if babun fi audiyati jahannama babin da yazo na bayanin audiya jam'u wadi kenan ko na jahannama inni askantu min dhurriyyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا أزهر ابن سنان أم محمد بن واسع قال دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت إن أباك حدثني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم واديا يقال له هب هب يسكنه كل جبار فإياك أن تكون منهم ko babu ma yukhrijullahu minan nari bi rahmatihi babin da yazo na bayanin abinda Allah ke cirewa daga wuta daga jin kan Allah madaukakin sarki waɗanda zai fitar da su cikin wuta قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتي منزوق الله صلى الله عليه وسلم يأتي أما أهل النار الذين هم أهل النار وأن سكي أنوتا فإنهم لا يموتون في النار باسا متوا أتكي متمانا أنسو شقوت باسا فتا خلود بلا قرب وأما ناس من الناس أما متاني دسكي الظالمي فاسكي fajirai fa innan nara tusibuhum ala qadri dhunubihim wuta za ta ci su gwargwadon laifukansu fa yuhraquna fiha hatta idza saru fahaman za a kona su a ciki har in sun zamo gawayi uzina fi shafa'ati shi Allah ya bada izini a yi ceto fa yukhrajuna minan nari daba'ira daba'ira shi a fito da su kungiya kungiya ga sunan kasunan Allah ya kiyaye fayusaruna ala anharin janna sai a zuba su a cikin koramin aljanna fayuqalu li ahli aljannati afidu alaihim min alma'i sai a ce ma yan aljanna ku zuba musu ruwa ku zuba musu ruwa ku wanke su qala fayufiduna alaihim fayanbutu luhumuhum kama tanbutu alhibba sai a zuba musu ruwa sai naman su ci fito ko kaman yadda kaman yadda suke da kaman yadda yake bakin ruwa rafin ruwa gayan bakin rafin ruwa yazo ka gana suna suna suna fitowa suna suna kumbura fi hamilis saili to karshen waɗannan kenan dama aka ce wutan jahannama kala biyu suke shiga ciki Allah ya kiyaye kafirai in sun shiga wuta ba su fita amma azzalimai mai bayi fasikai fajirai waɗanda ba abinda ya musu zafi abinda suke su suka yi za a sa su wuta su yi gwargwadon laifuffukansu a duniya za su zauna wani ya shiga rana ɗaya ya fita wani ya shekara nawa amma duk azaban da ake sha cikin wuta sai sun sha sa'an nan Allah ya ga dama ya ce to a cece su sai a je a ɗebo su a sa su cikin wani koge ko rama a cikin aljanna sai a ce mayan aljanna a fidu alaihim min alma'i sai ku zuba musu ruwa sai su kawo ma'ul hayat su zuba musu sai ga shi kenan kowa ga shafto kowa ga shafto ya zama mutum babun fi abwabil jannati ja'alana Allahu min ahli aljanna kofofin aljanna kenan ko قال حدثنا أحمد بن حمير قال حدثنا معاوية ابن هشام عن شريك شريك أو شريك عن شريك عن عثمان الثقفي عن أبي صادق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجنة ثمانية أبواب الجنة نار كوفو في قدا بقوي باب من يدخل الجنة لا يبأس wanda ya shiga aljanna ba shi da bacin rai faman zuhsiha anin nar wa udkhila aljanna faqad faza ana shiga aljanna wani abu sunan shi bakin ciki ko damuwa ko tashin hankali ko menene ka rabu da shi kenan har abada Allah ya raba ka da shi قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل الجنة ينأم ولا يبأس لا تبلى ثيابه tufar da kake sa ma ba ta tsufa balle kullum ka je kori ka sabu shadda ka je ka zama atamba tufar da kake sa haka suke yadda kai ma kake haka su ma suke wala yasla shababuhu kana saurayi ba za ka taba sufa ba ba ka yin furfura ba za ka sufa ba ƙarfinka ba zai ragu ba wala fil jannati ma la ainun ra'at Allah zai baka cikin aljanna abinda idon ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi basharin wa fi riwayatin qad bai taba tsarsuwa a cikin kwakwalwar dan adam ko tunanin dan adam ba don an ce abin da ke cikin aljanna suna suka hada da abin da ke cikin duniya ba ɗaya suke ba babu lamawdi'u sautin fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha eh yace dan kankanin waje a cikin aljanna yafi duniya baki daya da abin da ke cikin ta mawdu'u sautin gwargwadon inda bulalanka za ka ajiye ko zai fara mana ɗan ƙanƙanin waje ya fi duk duniyar nan baki ɗaya da kasanta iyakacin abin da kai ka sani duniyar najeriya ka sani ka san wata duniyar wannan kuma ya san wannan duniya wannan ya san wannan duniya wa ya san duniya duk baki ɗaya za a samu wanda zai game duniya kakaf ya san ina gabas yamma kudu arewa ya san me yake ciki ba za a samu wannan ba to gwargwadon abin da ka sani ka gani shi ne kake kimanta abu shi ne kake kiyasta abubuwa da su an fahimta wani mutum ne makance makaho ne baya gani wanda Allah zai bude masa idon ta sai ga zakara yana gani kuma shi idon ya rufe to kaga duniya kaka ba shi da mizani ba shi da miqyas sai me in aka zo ana hira aka ce akwai wata dabba sunanta giwa ce ce ya take tayi dan zakara akwai wata dabba rakuni akwai ga yaya take ta yi girman ɗan zakara ‘yar zakara ta yi girman ɗan zakara saboda mai abin da ya gani kenan kiyasin shi ba zai iya shige wannan ba to shi yasa abin da ka sani kenan kiyasin ka ba zai iya wuce wannan ba an fahimta قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها وقرأوا إن شئتم وكرنت إن كناس كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلى معنى متاع الغرور ها ها ايه دنيا ايه وما هذا الا لعب واللهو ما يبقى مجلس كان اللعب واللهو ما هو الفرق بين اللعب واللهو
kuma wanda bayan sun girma Mhm. wanne ne yake faruwa da yaranka wanne yake faruwa bayan an girma su ne la'ibun Mhm.
lahun kuma shi ne wanda suke me ya bambanta tsakaninsu sai an girma ko sai ana karami Eh, to, Hmm?
akwai wanda yake kamar yadda na ce yana kare wasa da zaka zauna kana wasan karta ko menene da menene bai hana ka yin wani abin da yake wajibi a kanka ba amma duk sa'an da ka shagala ga barin wani abin da yake wajibi a kan shi ne lahaulaha ya ne an fahimta illa la'ibun wa lahawun wa- wasa ne da wargi wargi ne da wasa ne da wargi me bambanci tsakanin wasa da wargi
wargi yaro ke yi wasa kuma babba ne ana musa kalanci maka kalanci
eh wargi akwai laifi a ciki wasa ba laifi a ciki lahawo kenan me ba shi laifi saboda ya ya shagalatar da kai daga barin abin da yake wajibi a kanka san gairu goron dutse kun san cewa rayuwar duniya wargi ne da wasa ko eh to shi yasa duk sa'an da jagorancin duniya ya shiga hannun kafirai kafiri wallahi sai dai a halaka ba wai dai a ci nasara ba. duk da cewa turawa ne farare an ce nasara fari cikin shi baki nasara akwai wahala ga masu biyan nasara duk wanda ya bi nasara wallahi ya halaka duniya da lafiya saboda me ba shi da imani ba shi da tsafta ta zuciya ku duba baya wata shida zuwa yanzu yadda suka rikita duniya kakaf suka talautar da mutane me ya- me ya mafarin wannan me wannan ya haifar saboda bakin ciki da damuwa su dole sai an rage al'umma a duniyar nan babu wani abin da ba a yi dai a takura an karya tattalin arzikin mutane an kakkashe mutane yanzu fa ba wai kada ka taba tsammanin cewa ka tsira fa sai wannan abin ya nafa ka ganka lafiya kalau to shine ka tsira ke damuwa da kake ciki da talauci da zama waje daya da rashin kaza da rashin kaza yana haifar da wani abu cikin zuciyarka ko cikin kwakwalwarka sai in lokaci ya wuce ka ganka kana da lafiya to shine kana da lafiya amma ba ka ba wallahi Allah kadai san mutanen da za su tabu ba ga talauci ga damuwa ga kaɗa- ga zama waje ɗaya yi yawa kuma ɗan adam Allah ya halice ka ne namiji ka yi harka to me yasa suka yi haka nan ganganci kawai eh duk wanda ya bi arne wallahi tallahi ya ya halaka duk wanda ya bi bai bature ba bature ba bature yana yin abu don Allah la yana da yana tunanin za shi lahira ya samu sakamako a ma hadal hatu duniya illa na mutu wa haya wa ma yulikuna illa da wai duniya kenan ka mutu ka mutu kenan shi kenan ba abin da ya mishi zafi shi yasa zuciyar tasa tana tsarkaka ne me ke tsarkake zuciya bin Allah da zikiri ambaton Allah suna yi to shi yasa da'iman zukatan su baka duk inda bature yake da kudi da me kalli fuskar sa wallahi tallahi za ga duhun kafirci ta kowa ne ne kowa min kyan shi da kyan fatar sa sai ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sai dai jin daɗi ne na mai na ruɗi da reka a babun fi bina aljanna to babin da ke bayanin ginin aljanna da mai aka gina simintin ina ne dutsen ina ne yashin ina ne kunza ne ko mene da mai ya ake da mai Allah ya sa aka gina aljanna قال أخبرنا أبو عاصم عن سعدان الجهني عن أبي مجاهد قال حدثنا أبو مدلة أنه سمع أبا هريرة يقول قلنا يا رسول الله مكتي يا منزو الله صلى الله عليه وسلم الجنة ما بناؤها to ya manzo Allah aljanna me aka da me aka gina ta ya aka yi me aka gina ta qala sai manzo Allah ce labinatun min zahabin wa labinatun min fidda tubali ko bulo daga zinariya ga azurfa milatuha almiskul isfar milat mana simintin da za ku ba a ɗora bulo da bulo a haɗa su a ɗinke su shine almisk al'azfar miski mai ƙanshi miski mai ƙanshi wa hasba'uha al-yaqutu wal lu'lu'u duwatsu da da ake duwatsun da ake hadawa ana ake ce al-yaqutu wal lu'lu wa turabuha az-za'faran kasan aljanna za'faran may yadkhulha yakhlud fiha yan'am la yab'as duk wanda ya shiga aljanna zai dawwama a cikin ta ja'alana Allahu min ahli aljanna sa'annan zai samu ni'ima ba zai taba samun bacin rai ba la yafna shababuhum kuruciyarsu ba za ta kare ba kana saurayinka ne dan shekara kaza ilal abad wala tabla siyabuhum tufan su kuma ba ta tsufa tufan ka ba za ta tsufa ba ita ke duk duk tufan da zaka sa ba za ta tsufa ba yanda aka halice ka baka canzawa haka tufan ka ba ta canzawa babu fi jannatil firdaus babin da ya zo na aljanna aljanna na firdaus amin amin amin قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو قدامة عن أبي إمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي جنات الفردوس أربع الجنة الفردوس بلا هدني sintani min zahabin guda biyu daga zinariya aka kera su aka gina su hilyatuhuma wa aniyatuhuma wa ma fihima adon da aka yi da kwalliyar da aka yi da da ummu da kofi da kwariyar su da komai su koren su da komai duk abin da aka yi da shi kenan wasintani min fiddatin guda biyu kuma da azurfa aka yi hilyatuhuma wa aniyatuhuma wa ma fihima wa laysa bainal qaumi wa bain an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya tsakanin alhalitta su ga Allah madaukakin sarki rida'ul kibriya cika da isa da bajinta da Allah madaukakin sarki ala wajhihi fi jannati adn wa hadhihi al-anharu tashkhub min jannati adn fi jawbatin thumma tasaddaqu ba'du an ba'du anhara wa inna hadhihi al-anharu annahu koramu baki daya tashabu tana bulbulowa ne min jannati adni daga jannati adni fi jawbatin tasadda'u ba'da ba'du anhara a cikin magudanan ruwa pipe pipe su suna ana suna zama ruwa suna shiga inda suke shiga قال عبد الله جوبة ما يجاب عنه الأرض abinda ake tsaga kasa da shi باب في أول زمرة يدخلون الجنة باب يزون فرق زمرة جماعة ذات شجاء الجنة جعلنا الله منها قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي farkon waɗanda za su shiga aljanna cikin al'ummata ala suratul kamari lailatul badari suna haske kaman wata lokacin da wata ya haske baki ɗaya sun mallazi na yalo na hum sa'an wanda za su biye su ala ahsani kaukabin ga gansu kuma sun yi haske kaman tauraruwa idza'atan min as-samfi samai saboda haskaka duniya da sama da suke فقام أقاشة فقال سي سيدنا أقاشة سي أقاشة سي تاشيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم قالوا كم من الله يسكى أتكنس فقال اللهم اجعله منه الله كسكى أتكنس ثم قام رجل آخر فقال سي ونكم يتاشيتي يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبكك بها أقاشة ina ma ran sabaka ka biya ukasha addu'a ɗaya ce ukasha ya nema an bashi amma baya hana ya shiga aljanna ta wata hanya kuma fa babu ma yuqalu li ahli aljannati idza dakhaluha babin da yazo na abinda ake fada ma yan aljanna in sun shiga cikin ta qala hadda akhbarana ubaydu ibn ya'ish qala hadathana yahya ibn adam an hamza bin habib an abi ishaq an al-aghar an abi hurairah wa abi sa'id an an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'maluna uristumuha aka gadan muku bima kuntum ta'maluna saboda aikin da kuke yi aikin bai isa ya sa ku samu wannan ba amma sai an yi tukun a samu wannan hala nudu an sihu fala tasqamu ana kira ce ku zauna lafiya ku samu lafiya ba za ku yi zazzabi ba wan'amu wala tab'asu wan'amu wala tab'asu ku yi ni'ima ku ci ni'ima ba za ku san bacin rai ba wa shibbu fala tahramu ku tafi da guruciyar ku ba za ku tsufa ba wa khludu fala tamutu ku dawwama ba za ku mutu ba za ku mutu ba kalmomi kenan masu dadi a cikin aljanna mun kwana cikin aljanna ko mun fita a kwana cikin aljanna اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم